من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم يا ربنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى وعين لا تدمع وعبادة لا ترفع ودعاء لا يستجاب اللهم يا ربنا إذا عديتنا علما أو مالا أو منصبا فلا تأخذ سعادتنا فلا تجعلنا نصاب بالغرور إذا نجحنا ولا باليأس إذا فشلنا ولا علمنا دائما أن الفشل طريق إلى النجاح والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد
أما جمال السورة وظاهره وكمال الأخلاق والبائن فقد قررنا منها قبل فيما مر من الكتاب ما لا يحتاج إلى زيادة
amma jamalu surati wa zahiri amma kyan sura da kyan fili wa kamalil akhlaqi da cikar ɗabi'u wal baɗini da kuma cikar faɗinin mutum wato sarira faƙar ƙararren namin haƙabulu gabanin wannan mun riga mun tabbatar fi ma marra min alkitabi cikin abin da ya gabata daga littafin ashifa ma la hataju ila ziyadatin wanda baya buƙatar ƙarin bayani ya riga ya faɗi ɗabi'un annabi alaihi sana da kyan sufa ya faɗa a zaharar launi kaza a da aja anjala irin wa'annan da ya faɗi sufofinsa عليه الصلاة والسلام
وأما إنسانه وإنعامه على أمته فذلك قد مر منه في أوصاف الله تعالى له من رأفته منهم ورحمته لهم وهدايته إياهم وشفقته عليهم واستنقاذهم به من النار وأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم ورحمة للعالمين مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه ويتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويهديهم إلى صراط مستقيم
شوف أي إنسان أجل قدرا وأعظم خدرا من إنسان أجل قدرا وأعظم حقرا من إحسانه إلى جميع المؤمنين وأي إقبال أعم منفعة وأكثر فائدة من إنعامه على كافة المسلمين
to sai ce yana bayanin abubuwa guda uku wanda su suke wajabta soyayya farko ya ce jamalin surati kyan sura shine wanda hassa ta fili kamar ji da gani da ɗanɗano yake daidaituwa da ɗabi'ar mutum sai je yana son wannan sannan na biyu abinda hankali zai riska na alheri na wata siffa da wani yake da shi na uku shine kyautata maka ai maka abin alheri zuciya tana son wanda ya kyautata mata to sai ce wayannan ukun gabaki daya wanda suke wajabta soyayya annabi alisun ya haɗe su kaf ya ƙure nasa ba wanda ma zai tarar to shine sai ya fara da jamalin surati kyan sura ko a aljanna ba irinsa na aljanna ba su kai shi ba allah ya masa zubi na daban wanda hassan ibn sabit radiyallahu anhu idan ya sha faɗa wa hasanu minka lam tara kaddu aini wanda ya fi ka kyau idona da ɗaya bai taɓa ganin sa ba wa ajmalu minka lam talidin nisa'u wanda ya fi ka kyau in dai mata ne ba taɓa haihuwarsa ba kuli ita mubarra'a min kulli aibin an halicce ka kubutacce daga dukkan wata tawaya ka annaka kar kuli ita kamata sha'u ka ce kai ka dinga faɗar yadda kake so a yi ka haka aka yi ka to haka aka yi shi da kyau komai nasa mutum yana so ya ga surarsa ya duba abin da alayhi salatu wasan abin da na na ƙomi mu'abadin ta dinga faɗa ya rajila na yadda ka san rassami wato fannan artist gwanin zane wanda ya san launi ya san yadda ake yin lauha haka ta dinga yi masa ta raba shi gida bakwai radiyallahu anha wa alaihi salatu wassalam ta faɗi irin yadda zubinsa na gaɓoɓinsa suke alaihi salam da irin zubin fatarsa alaihi salatu wassalam ta faɗi wato cewa kyakkyawa mai kaza mai kaza sannan ta faɗi irin yadda allah ya zuba shi kai ta ce daidai wa daida bai yi girma can ba bai kuma zama mai tsitsi ba da kirjin da cikin a shafe suke komai nasa ya ji alaihissalam sannan ta ce muryarsa kuma yadda take daban ita ma ta ba da lauha ta musamman akan yadda muryarsa take fita alaihissalam ya tashi magana sannan ta ba shi lauha ta irin yadda zancen nasa ike ta ce ya tashi yin magana yadda ka san dutsen wuya ko carbi da zaka dan sakin suna saka kwas kwas kwas haka waga take a jere a jere a jere a jere ita ma lauha ce daban sai ta faɗi irin zubin maganar cewa in ya tashi magana baya gintse ta wadda sakon ba zai isa ba sannan ko baya yin ta da yawa da za ta zarce sakon haka manta abin da ake so ita ma lauha ce mai zaman kansa ta ta bashi sai ta ce kuma nutsuwa ce da shi alaisan kuna da kwarjini akan kwarjini aka halice shi sannan in yi magana duk wanda suke tare da shi za su shuru in ya ba da umarni sai su ga da sauri sannan dukkan wanda suke tare da shi kyawawa ne sai ce huwa amdaru salasiti masu ukun ya fi kowane kyau to wannan shine kyau wanda duk ya ga wannan to sai ya so shi ubangiji ya masa wannan ne alaihissalam saboda kubutar halitta wanda duk ya ga wani guri a jikin annabi sai ya ga akwai tawaya bai masa ba sai ya tafi wuta saboda haka Allah ya shi da kamalar da duk kowane irin mugu da mai sharri muki in ya ganshi sai ya yarda cewa haka ya yi daidai kaga shi Hassanu radiyallahu anhu ai kuɗi aka bashi mutan maka suka zo su zuga shi suka roƙe shi tunda sun san gwanin waka ne in yayi waka shiga take harshen nan nasa inda ka san takobi ga yawo jini na wuce haka yake shine yake cewa lisani sare mulla aiba fi wa bari la tukaddiruhu dilawo to ya san yanda yake sun san yanda yake sun san yanda yawa gasasina ya je dinga yaban gasasina abin nan wato sarakunan gasasina ya dinga yaban su ya dinga yaban su ya dinga yaban su har ta kai sai da sarkin ya miƙe shi kada ta alsuna shu'ara kayan harshen dukkan mawaka tunda ya dinga lillahi darru isabatin na damtuhum yawman bijin laqafi zamanil awwali alkhaliquna ganiyahum bi faqirihim wal mun'imuna ala da'ifil murmili yace gushauna hatta ma tahirru kilabuhum la yasaluna an sawadil muqbili sai ce bidul wujuhi karimatun ahsabuhum shumul unufi min ad-dirazil awwali sai sarki miƙe yace qada'ata alsana shu'ara kayan harshen mawaka ba wanda zai gaya min irin wannan to sun san haka yake suka ba shi kuɗi suka ce tunda annabi alaihi ya dawo madina ga abu je yi masa zambo da hantsi ita ba sai ta da annabi alaihi salam a kishin gide ya saka wannan hijaziyar kuma ya ɗauko sahuliya ya rufe rabinsa haka alaihi salam yana leƙawa annabi sai daga kai suna haɗa ido sai hassan ya faɗi asumi sai bai taba tsammanin Allah ya taba halitta irin wannan ba to shine ya daga bai je ce da mutan maka ga kudin ku har abada ba zan zarge shi ba zan masa zambo ba to shine ya wannan wakar wa hasanu min kalam tarqadu aini wa ajmalu min kalam talidin nisa'u kul ita mubarra'a min kulli aibin ka annaka karku dikta kama ta sha'u sana sallama kadai kuma yake cewa tallahi ma hamalar unsa wala wada'at misalan nabi rasulun rahmatul hadi sai ce ba ma mace ba kai wala barallahu kalka minbari hatta Allah bai taba tsaga halitta ba irinsa aw fa bi zimmati jarin aw bi mi'adi min allazi kana nura yustada'u bihi mubarak al-amri za adilin wa irshadi musaddiqan lil nabiyyin al-ula salahu wa abzalun nasi lil ma'rufi lil jadi haka shi bambaɗo na sa'i na da sirƙul adifa to wannan shine alkali ya faɗa ce mun riga mun faɗi wannan baya buƙatar ƙarin bayani sai ce ma ihsanuhu kyautata kyautayinsa wa in'amuhu da ni'imtawarsa ala ummatihi ga al'ummarsa fa kazalika qad marra minhu fi awsafillahi ta'ala lahu shi ma haka ya gudana ya wuce ya gabata cikin siffatawa da ubangiji yi masa min ra'afatihi bihim na rangomansa ga muminai wa rahamatihi lahum da kuma jin kansa ga muminai wa hidayatihi iyahum da kuma shiryarwarsa gare su wa shafaqatihi alaihim da kuma tausayinsa gare su wastan qazihim bihi minan nari da kuma tsamowarsu da saboda shi minan nari daga shiga wuta wa annahu bil mu'minina ra'ufur rahim shi ga mumine ra'uhu mai rangwame ne rahimu mai jin gai warhamatan lil alamina sannan shi rahama ne ga talikai gaba daya wa mubashiran ko mai albishir ne wa naziran ko mai gargadi ne wa da'iyan ila mai kira ne zuwa ga Allah bi iznihi da izinin ubangijin wa yatlu alaihim ayatihi sannan yana karanta wa musulmi ayoyin alqur'ani wa yuzakkihim yana tsarkake su an ce taskiya shine a cire miyagun ɗabi'u kuma a dasa kyawawa ba a cire miyagun kuma a bar gurin hororo ba komai ba in an cire muguwar ɗabi'a sai kuma a mai da mai kyau to shi haka yake alaihissalam in ya tadda mutum mai zafi ba zai canji ba sai a canja akalar zafin daga ɓanna zuwa gaskiya haka ake komai sai ya ɗora shi akan mahallinsa a cire ɗabi'a mara kyau a dasa mai kyau a cire mara kyau a dasa mai kyau a cire mai kyau mara kyau a dasa mai kyau shine yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba sana yana sanar da su alqur'ani wal hikimata ko yana sanar da su hikima yana za su fahimci alqur'anin yanda za su zauna a duniya lafiya yanda za su iya huda da kowa wa yahdihim ila siratin mustaqim sana yana shiryar da mutane zuwa tafarki madaidaici to in ka lissafa wannan za a samu abubuwa guda uku da suke ciki wanda duniya ta rasa lokacin da ya zo alaihissalam shi sa hassanu radiyallahu anhu yake cewa nabiyun atana ba'ada ya asin wa fataratin minar rusuli wal awsanu fil ardi tu'badu fa anzarana naran wa bashara jannatan wa allamana al islama wallahi hamadu to irin siffarsa kenan ya tara duniya ba rahama to shi ya cusa ta ya koyar da ita ya dawo da ita aka raya ta a cikin zukata mutane suka samu rahama mutumin da zai ɗauki yasa da rai ya saka ta a rami ya binne ta tsalle a kanta ya ta dandaɓe ya tafiyarsa sai gashi ya da ya zo mai tausayi ba zai iya kashe ƙwaro ba saboda tarbiyya da aka bashi mutumin da zai shiga kasuwa ya ɗauki mashi jifa harbi da ke tarwatsa kasuwa ya kashe na kashewa ya ɗebo kayan abinci da kuɗi ya hawo raƙumansa yana waƙa ida gida yana tandar bakin ya gama ya koma sai gashi in ya je gidan ɗan uwa ka bashi abinci sai kasa ci har sai da ubangiji ya saukar da ayoyi a cikin suratun nuri cewa babu komai ba iya cin abinci au biyuti aba'ikum au biyuti ummahatikum duk sai zaka lissafi sannan suka yadda suke iya cin abinci kaga sun sami wato tarbiya shine wanda masu ilimin nafsi ke faɗa in kana so ka ga yadda al'amura suke to ka ga wanda suke sa kurud bedouin arab kurud bedouin arab yadda balarabe iki mai kaushin hali mai zafi mahaifinsa ya yi kiransa sai zara takobi da ce gani da mai ka taho in da wani abu zo sai ta yaƙe shi balarabe wanda ba a isa a ce da shi mai ƙomin wannan ba kaga yadda amrubin kulsum mahaifiyarsa ta je gidan sarki abu amur ta ce baran gwada ta tana zuwa ta ce mai ƙomin ƙwariyar can miƙo muke ƙwarya bai wake ce ni sai ta ɗora hannu a ka ta yi kuruwar ce na shiga uku yau na zo bakunta mai da ni ba- baiwa ni za a yi wa haka ɗanta yana fada da sarkin da ya ji da ya wuf izara takobin sarkin sai cira kan sarkin ya shiga ɗauko sai ce mu za a mayar bayi ya ɗauke ta to haddiduna wa to iduna ruwaidan wa takuna lu'ummika maqatawina yaushe muka zama bayan mahaifiyarka to wa'annan su ne wanda ya canja sukan za su iya ba da ransa saboda shi Isra. shi ne isanin da yi wanda bai yadda a sa shi aiki ba sai ba da ransa kuma saboda shi ai sai mutum ya ga yadda suke tuko yadda balarabe yake da tsau- zafi da wane ne kashi amma aka da irin wa'annan abubuwan wizakin alimul kitabu da hikimata wai hadihim ila siraɗin mustaqim ya shirye da su ta farke madaidaici suka da mutane masu lafiya masu kyakkyawan da- zama masu daɗin zama masu kyakkyawar mu'amala masu gaskiya masu komai lokacin da mukaukis azimul kif ya ba da mariyatul gibdiya radiyallahu anha da alfadara da tiraman zawati da kuma likitoci ya ce a taho da suka zo madina suka kawo ita na nan maraitul gibdiya ta ce ni tun da ke ban taɓa ganin mutane irin wannan ba tun da aka ce a kawo ni gurinka sai na ga ko ma- iyayen da suka haife su ba za su girmama su irin da suka mun ba saboda jin cewa ni- kai za a kawo ki nema makin mutanen to irin abin da yake nan ya dawo da rahama a cikin zakata sannan ba ƙauna juna sai raya soyayya aka cusa ta yawaya ta yan uwa zumunta aka raya ta sannan yan uwantaka ta musulunci aka saka ta mutum yana son ɗan uwansa hatta kai matsayin da in ba shi da lafiya in yi ji muryar masoyinsa sai ya warke sannan rashin lafiyarsa ba ta damunsa ta masoyinsa ita ce in ba lafiya shi yake jin ba shi da lafiya aka raya wannan sai kuma adalci shi ma aka rasa shi idan mutumin dan gata ya aikata laifi abin da yake so to ba abin da za a masa amma mara galihu in ya yi to sai a yanke hukunci a kansa a tsaurara masa annaba sai zo ya soke wannan sai ba haka za a yi ba duk wanda yi ba daidai ba za a yi masa wanda i daidai haka shine daidai to haka aka yi wannan adalci hatta a wajen zamantakewa sai an tabbatar da shi tunda ya sha ruwa alaihi salam a hagunsa mai albarka sai na abubakar ne radiyallahu anhu ranar fatahu makka ya zai a kyale ta sai suka ce ba wanda zai iya wannan sai sai na usama ta dan zaid radiyallahu anhu saka ce a roƙe shi izo i roƙi annabi alaihi salam ya rasulullahi matan nan ta fito daga gida mai daraja kabilata tana takama da ita idan wannan ta tabbata kan yanke mata hannu kabila ta kunyata ina nema mata alfarma sai annabi alaihi salam ya ce usamatu atashfa'u fi haddin min hududillah kai zaka nemi alfarma a cikin haddin ubangiji yace al'umma da suka gabace ku sun zama idan mai galihu ya yi laifi sai a kau da kai mara galihu ya sai a zartan masa da hukunci sai ce wallazi nafsu muhammadin biyadihi law anna mata binta muhammad sarakat laqad atu yadaha sai kuwa hakura to shine abin da ida da adalci raya rahama aka raya soyayya sai alƙali ce fa ayyu ihsanin wani kyautayi ne a jallu ƙadaran mafi girman alƙadari wa a zama haɗaran shi ma mafi girman alƙadari duk fasararsa da kawai ya yi amfani da gwaninta harshe da alfazu ne wanne ne mafi girman alƙadari min ihsanihi daga kyautayinsa ila jami'il mu'minina ga mu'minai ga baki ɗaya wa ayu ifdalin wani fifitawa ne a hamma manfa'atan mafi girman amfani wa aka saru fa'idatan mafi yawan fa'ida min ina amihi daga ni'imo- ni'imarsa ala kafatil musulmina ga mumini- musulmi ga baki ɗaya irin abin da i alayhi salam in ka dubi wato siffa ta gaskiya ka kalle ta kaga babu abin da a duniya zai tafi a yi nasara ba ita sai ya ɗora al'umma ake a kowace harka sai da gaskiya ka dubi siffar amana babu abin da za a yi nasara in ba ita shi ma aka ɗora al'ummar a kanta sannan ka dubi siffar rike alkawari da cika alkawari daga yadda aka ɗora al'umma a kanta ka dubi siffar sanin alheri a yi maka alheri ka san alheri ne ka zama ɗa za ka saka alheri da alheri aka ɗora mutane a kai ka dubi siffar in aka yi maka sharri maimakon karama da shari sai karama da alheri shi ma aka ɗora al'umma akan wannan to akwai abin da ya wuce wannan ɗora mutu akan makarimul akhlaq sannan taimako aka zo da shari'a ka san addini ba ya ɗaya ne rak tun daga annabi adamu alaihi har zuwa kan annabi alaihi a taɓa samun addini guda biyu ba ne addini ɗaya ne shari'a ce ta bambanta addini guda ɗaya ku shine tauhidin lai ta Allah duk annabin da izo ya komi ibudullah malakum min ilahin gairo shikenan shine kawai addini sako ya ɗaya ne tak shari'a lakum min addini ma wasa bihi nuha amma shari'a ita ce ta bambanta dangane da yanayin zamani da kuma muhalli kowa da irin nasu amma shi shi sake ce al'anbiya ikhwatun banu allati ummahatuhum shatta yan uwa ne da yan tiraka amma kowa mahaifiyarsa daban ma'ana kowa shari'arsa daban to shari'ar da izo da ita alaihi salam sai ta zo da abubuwa masu sauki in mutum ya taba ruwa ya wali inda jasa ta taba shi sai sa ruwa ya wanke al'umman da suka wuce sai dai a kankare ya taba tufa sai an yanki in aka yi laifi sai dai a taru a guri mai duhu a ɗau makamai a yi ta yaƙa juna wanda ya mutu shi ya zunubin kuma shi ne tubansa duk aka cire wa'annan azumi in ana yin tun daga hudu alfijir zuwa faɗuwar rana babu zancen yin magana sai dai a ja baki a yi shiru har rana ta faɗi to sai aka cire a wannan sai aka ce a iya sallah aka hana ka yin magana in ka idar shi ke ta bata wuce minti biyar amma azumi za ka yi hira ka kai maganganu ka yi cinikin ka kai sai da sayarwa babu komai duk aka zo da irin wannan aka ce mutum ya yi bawali sai ya tsarki in ya bayan gari sai ya tsarki ya wanke a samu tsafta in mace al'ada ta ɗauke sai ta yi wanka in jinin biƙe ɗauke sai ya wanka in janaba ta samu sai an yi wanka duk aka ɗora mutane sun aka ɗora mutane akan tsafta aka ware hannu na dama duk abu mai muhimmanci da shi za a yi abin da yake na tsarkaka shi kuma da hannun hagu za a yi aka ɗora al'umma akan abu daidai to shine sai akwai abin da ya wuce wannan aka saita mutane wajen tausayi da kuma kula da haƙoƙin waɗansu in ilimi ne za a baka ilimin da za ka san haƙƙinka kuma za ka san wajibinka haƙoƙin waɗansu a kanka to haka aka ya ɗora mutane a kai alaihi salam shi ne ce akwai abin da ya fi wannan domin shi ne tsaninsu zuwa shirya shi ne kuma mai tsamo su min al'amayati daga makanta shi ne mai kiransu izo ilal fala'i zuwa samun babban rabo wal karamati da daraja kuma shi ne tsaninsu zuwa ubangiji duk wanda ya nemi Allah ba ta hanyarsa ba zai samu Allah ba kuma shine mai cetonsu da kuma shine mai magana a banadinsu wa shahida lahum kune mai shaida gare su gobe kiyama shine wato anan duk halittar gaba daya in aka tashi kiyama daman da farko abinda Allah ya fara yi masa alayhi salatu wassalam Allah ya zaɓa cikin halittarsa kaf Allah ya zaɓi mutum ya fifita shi akan kowa to shi ko mutum ɗin ubangiji subhanahu ta'ala da ya tashi ya zaɓi al'anbiya wal mursaluna sai fifita su akan dukkan halitta sai suka zo su ne kololuwa sannan al'anbiya ɗin wal mursaluna sai kuma ya zaɓi biyar a cikin mursaluna su ne ulul azami minar rusuli ya musu wannan to ranar da allah yi nufin bayyana wata alfarma zai yi naɗi da shugabanci cikin dare sai turo jibrilu alaihi salam ya ce ka je da goron gayyata an shirya gayyata aka tafi da annabi alaihissalamu daga masallacin harama na maka akan muraka zuwa baitul maqdis ana zuwa nan sai Allah ya tara masa kololuwa halittar gaba daya su ne al'ambiya ulmursaluna sai ya musu sallah to daga nan ya naɗa a doron ƙasa sa in dai halitta Allah ce a ƙasa to shine sama to daga nan alaihi sai kuma suka yi sau sama da aka tafi sama kuma nan ma aka je har aka kai shi inda malakun muqarrabun ko nabiyyun mursalun to ko a zuci ba zai je gurin ba an daga ko a zuci ba zai je gurin ba Allah kaɗai shi ya san me ya masa to akwai wani suna nasa ba sai na faɗa ba wanda yake nuna wannan irin yanda yake a gurin ubangiji ko yaushe kai subhanallah to wannan da aka yi ubangiji yake bance shi da gani da ganawa ya fifita shi kan kowa ya ba shi sallah a nan ya yarda da shi ya kuma ya amince masa in kiyama ta tashi kaɗai zai iya magana a madadin kowa to a nan gurin ya fifita shi a cikin almala'ul a'ala to saura in kiyama ta tashi in ta tashi Allah ce al-yawma nakhtimu ala afwahihim وتكلمنا aidihim wata shaɗu arjuluhu to a lokacin abin da zai ɓaci a hana baki magana ce munafiki ne ba zai faɗi gaskiya ba a ce hannu ya faɗa wane ne ya faɗa to a lokacin da al'umma ta shiga wannan matsatsin kowa yana fatan in ma wuta za a kai shi a salame shi a kai shi wanda zai iya magana shi kaɗai ne zai ceci al'ummar gaba shine shi fi aho sannan wal mutakallimu anhu a lokacin da aka hana harshe yi magana aka hana baki magana to shine zai zo ya magana a madadin mutane al'ummar musulman sannan wa shahida lahu kuma shi zai zai ba da shaida a kan mu bayan mu mun ba da shaida a kan annabawa da alnakun ummatan wasa da lita kunu shada alan nasi wai kunar rasulu alaikum shahida to shi zai zo ya wannan shaidar ya ce a duk abin da suka faɗa na shaide su gaskiya ne kuma ya hanzari kuma a karba wal mujiba lahum al baqa ad da'ima wato in a ce mujiba nan ba ana nufin wajibi na shari'a ba an ba wanda zai wajabta wa Allah wani abu ai wal mujiba to ana nufin wanda da shi ne suke cancantar cancanta kenan da shi ake cancantar al baqa ad da'ima wanzuwa ta dindindin wannan ima sarmada da ni'ima sarmada wadda za ta ci gaba za ta taba karewa ba ita ce aljanna a shiga aljanna a je alfirdausi ala mutum ya haura kasar da aka halice shi da ita ya samu ni'imar da ba za ta kare ba
شرعا لما قدمناه من سعيد الآثار وآيات الجب التي لما ذكرناه
آنفا با لإفادته الإحسان وعمومه الإجمال yace fa bana laka ya bayyana gare ka annahu sallallahu alaihi wasallama mustawjibul lil muhabbati al haqiqati ya wajabta ya sa ya zama wajibi wato a so shi da soyayya wacce take ta haƙiƙa shar'an a shar'ance bima qaddamnahu min sayil asari domin abin da magabatar a cikin ingantattun hadisai cewa ba wanda imanin zai tabbata sai ya so shi in bai so shi ba wannan imanin bai tabbata ba kuma ubangiji da kansa karu wallahi ya ɗebo abu takwas ya ce kul in kana aba ukun wa abu na ukun wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktarabtumuha wa tijaratun takshawna kasadaha wa masakin tardawnaha sai ce a habba ilaikum min Allah wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbas sannan la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min malihi wa waladihi wa nasi ajma'in a wani gurin kuma yace hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi allati baina jambayhi to a shari'a dole a so shi sannan wa adatan a al'ada wa jibilla da jibilla da aka halarci dan adam akan san kyakkyawa san wanda ya kyautata masa san mai kyawun ɗabi'u ya to kuma za a so shi banda shari'ar wannan na tsada da jibilla ta tallafi wancan san na shari'a domin in ba wannan ƙarshe wancan sai ya zama ci da ƙarfi amma wannan kawai da an zo cikin sauƙi kamar irin da idan za a sa wani abu a wani guri mai matsatsi a kawo wani abu mai santsi a saka wanda zai saurin shiga to irinsa ne ubangiji yi ta wannan dan wancan na shari'a yi saurin karbuwa ke fada ta yi da isana domin kwararawarsa ga kyautayi da ewa al'umma ko umumi hil ijimala da kuma magamin su wato kyau wato kyau da Allah yi masa
إذا كان الإنسان يحب من منعه في دنيا في دنيا مرة أو مرتين معروف معروفا واستنقاذه من حلقة من حلقة أو مدرة مدة التعذيب بها قليل منكر فمن منعه ما لا يزيد من النعيم ووفاه ما لا يفنى من عذاب الجحيم أو لا بالحب yawwa sai ce fa'i za ka ne insanu idan mutum ya kasance ya hibbu man manahu yana son wanda yi masa alheri fi duniyahu a duniyar samarratan su ɗaya hau marratain ko su bi manahu ma'arufan ya ba shi wani abu mai kyau mai alheri ya masa alheri sau ɗaya ko sau biyu a wustan ƙazahu min halakatin ko kuma ya tsamo shi daga halaka aw madarratin daga ko daga wata cutuwa muddata ta'azzibi ha qalilun abin halakar ko cutuwar إيه lokacin cutuwar إيه qalilun kankane ne mun kadeun ko mai yankewa to wannan din yayi ma wanda ya maka haka إيه abinda zaka cutun lokacin cutuwar kadan ne sannan kuma wannan cutuwar za ta kare إيه ita ce ta duniya in talauci ne zai wuce zai kare kuma lokacinsa kankani ne to wanda yi maka wannan har abada ba za ka manta ba za ka dinga ganin ya yi maka alheri shi to me to ya kuma za ka yi da mammana hakuma la ya bi da minan na'imi من النعيم wanda yi maka alheri na abinda ba zai kare wani ni'ima ko ƙahu kuma ya kare shi ma la ya fana min azabil jahimi abinda ba zai kare ba na azabar wuta mai haɓaɓɓaki sai ce ta aula bil hubbi shi ya fi cancanta a so shi sannan ba sun yi wannan shi ne min babi aula
وإذا كان الذل بالكبد ملك da hoton sirati idan ya zama yana mutum yana so a ɗabi'arsa yana son wani sarki li husni siratihi saboda kyakkyawan halinsa أو ko حاكم wani hakimi ko gwamna limayu usaru min kiwami dariqati da abinda ake cirowa daga daidaituwar ɗabi wato tafarkinsa yana tafi da mulkinsa daidai yana kyautata mutanensa aw qadun ko qadil ko kuma alƙali بعيد ba'idul dare wanda yake da nisa daga gare ka kasarsu da taku da nisa baka taba ganin sa ba sai labari limayu shadu don wanda ake kururutawa من علمه na iliminsa أو كرم شيمته ko kuma girman ɗabi'unsa a ce wannan alkali ne mai adalci mai kamewa mai kaza kaza sai ka ji kana son sa إيه فمن جمع هذه الرسالة إلى غاية المتارك مراتب الكمال Mm.
الحق Ko bil hubbi wa aula bil maili.
وأولى بالميل to wanda ya haɗa waɗannan ɗabi'u ala gayati maratibil kamali a bisa mutuƙar darajar cika Mm.
shi nasa ya ƙure dukkan maratibu na kamali ya ƙure su to wanda ya haɗa waɗannan a haƙƙo bil hubbi shi ne mafi cancanta da soyayya wa aula bil maili ko shi mafi cancanta a karkata gare shi to annabi kenan alaihi salam وقد قال علي رضي الله عنه في صفته على sallallahu alaihi wasallam فتحي صلى الله عليه وسلم.
من رآه بديئة habahu أحبه ومن قائده معرفة habahu أحبه وذكرنا عن بعض الصحابة أنه كان لا يسلك بصره عنه mahabbatan fi yawancin ƙarƙala aliyun radiyallahu anhu shi na ali ibn abi talib allah ya kare da gare shi ya faɗa fi sifatihi sallallahu alaihi wasallam a wajen siffanta annabi alaihi salam ce marra ahu badihata wanda ya gaishe take ba tare da shiri ba eh take gan shi bagatatan habahu sai ya firgi ya ji tsoro eh saboda gininsa na kwarjini da aka yi shi wa man khalaqahu ma'rifatan wanda kuma ya amala da shi ta sanayya ya zauna tare da shi to a habbahu kuma sai ya so shi yana kallon sa karan farko da gaban mutum ya faɗi eh fadalatu ya taɓa yi masa wannan ai yana ɓoye-ɓoye yana samun ɗauki mata- makami a ma- haramin maka yana ce in yazo zai ɗawafi zai masa can yana zagawa daidai ma- ha- daidai hijira ismail ya yi suka yi dum daga sai jikin sai kamara ta ce a fadala ma za tu hajji suka bihi nafsuk sai ce lashe sai gaban yana faɗa sai dai tafa kirjinsa sannan ya ce kar tafi to haka yake an an gan shi farko sai a firgita saboda kwarjini amma aka yi mu'amala da shi ko sai a ce a ya yake shi yasa da aka je tabuka yi da ba a yaƙi ba sai ya zauna ya yi kwanaki a lissa saboda mutanen da ba taɓa saninsa ba suke jin labarinsa to su zo gaba da gaba a yi mu'amala ta awa ɗaya awa ɗaya biyu yan mintuna to an gama da su in dai ya haɗu da mutum alaihi salam to sai ya so shi kaga yadda ya suma mata buna asal suma mata dan asal ya yi alkawari sai ya zo madina ya kawo ya kawo farmaki ya fatattaka ta to su kuma sahabbai ka san akwai karfi ya jaramta suna fita wani abu kawai sai suka yi kicibis da suma mata dan asal suka san irin adawarsa da alkawarin da yake suka farmake shi kai suka kamo shi suna zuwa suka ɗaure shi a masallaci sai da annabi ali sai fito ya ce waye wannan sai ya ce su ma mutu dan asal ne in ka kashe ni ka kashe muƙi ya ce shi muƙi ne tabbas in ka banni kuma ka bar wanda ya san alheri eh to ɗabi'ar mutane ce ai wanda bai san alheri ba mutum ba ne ai eh in ka banni ka bar wanda ya san alheri eh sai annaba sai ya tafi yana da ce shi ba za ka musulunci cewa sai annaba ali sai ce to ribataccen da kuka kamo kun kwa ba shi ruwa ya sha sai a yi su ku ba shi ruwa ma ka ba shi shi to yasa kuka tsaurara masa ɗauri ku kwance ɗaurin ma ta kwance shi ya gudu in zai gudu ma ka san ya san ba dama kuma tun da ribatacce ne ba inda za shi kuma a ka'ida yanayin rayuwa za ka kwance shi ya ce za ka musulunci sai ce je kana yafe maka da ya fita sai ya dawo sai ce ba nan ninka maka mu baya na yadda sai na yadda da abin da kake kai kafin wannan lokacin a duniya ce ba wanda ya fi ki irin annabi alisin yanzu ko ba wanda na fi so irin ka sai ya karba sai ya masa mu baya a alayhi salatu wasallam haka aka kamo yar uwar ah, yar gidan hatamu ɗa'i to kanwa adiyu aka zo da ita aka ribace su duk adiyin ya gudu suka tarwatse aka kakkamo su da ta zo sai ta ce da annabi alaihi ni fa ya hatamu ɗa'i ce sai annabi alaihi ma banki shi na so a ce na taɓa musafaha da shi saboda kyautarsa kyauta ce in haɗa hannu da shi saboda yana da kyauta sai aka sa ta cikin shinge ka tsare cikin bayi ta ce sai wani mutum ya leko ya ce yar hatamu da'i in kin ga shugabanmu zai wuce ta masallaci ki ce ya yan taki ya fi muki shikenan annabi alaihi ya fito za shi masallaci tana cikin shinge ta leko ta ce ni ce yar hatamu da'i a yi mun afuwa yanta na wannan koma gida sai ya wuce sun bai ce kuma da ta ga haka sai ta daina ta yi kawai za a kula ta ba sai ya ce wannan mutumin da ya ce min yi sai da ya ce kuma da bi aiki ci gaba sai ta dawo tana yi sannan sai ya tsaya ya yi saurace sai ya yi hatamu da ya ce ce na yafe miki tafi amma za a sa a tafi da ke so da kar a riba ce ki a hanya aka tsara sai ce to wancan da ya dinga sa in yi wannan roƙon waye sai ka ce mata sunansa Ali ibn Abi Talib sai dinga sake ki so ya samu wannan sai ta tafi tana zuwa sai ta sami dan uwan ta ce ka ji kunya ka gudu ka bar mu an kama mu amma wannan wanda ya kama mu yi kokari ka haɗu da shi in annabi ne za ka rabota in ba annabi bane ya gawurta a duniya ya fi karfin duk mazaje in ka jingina shi za ka zama mutum ka wuce zilla dawo haka ta ce wa ɗan adi ɗan hatimu ɗaya sai adi ya ɗaho mala ya taho madina ya zo ya samu annabi alaihi salamu a masallaci sai ce gane na zo sai ce to sai a tafi gida suka taho suna tafiya annabi alaihi na masa tambayoyi akan kan yahuda da nasara me ya kaza hadi ya faɗa sai qur'ani ya ce kaza sai hadi ya ce a to ai ba haka sai annabi ya fassara masa shiga abin da qur'ani yake nufi ce sai ga idan karamar yarinya ta zo sai ta tsaye da annaba sai ya tsaya tun tsohuwa ta sai ta tsaye da shi mai kike ta faɗa ya gama sai ya wuce ana zuwa sai ya ce adiyu ka ƙi musulunta saboda ka ga musulmi talakawa ne suna cikin talauci amma addinin zai kai inda zai kai ranar da za a dinga yawo da kuɗi a ƙasar musulunci a rasa mai karɓa shi da suka je har cikin gida sai an da ɗauki mayafinsa mai albarkacin faɗa ce zauna to shi ne addini fa abin ya bari ya ba shi mamaki to sai musulunta to shi ne sai cire cross na wayansa sai jifa da shi ta ce hayo ba kan zai faɗa ba shi kenan su wanda ya muhalada da shi ta sanayya a habbahu sai ya so shi alasana wazakanna an ba'adi sahabati man faɗa kuma ambata daga sashen sahabbai annahu kana la yasrifu basarahu anhu baya juyar da ganinsa ga buran annabi alaihissalam muhabbatan fihi saboda soyayya cikin sha'anin annabi alaihissalam wanda an da haka suke to isani ya kyautata shine wanda idin hassani yake faɗa din nan nabiyun atana ba da ya asin wa fataratin minar rusuli annabi ne zo mana bayan ɗebe ƙauna da kuma yankewar annabta ba annabawa an zara na nara ya gargaɗe mu ga wurin wuta wacce take talarza tana haɓaɓɓaka sannan wa bashara jannata ya mana albashi muka kaza kaza mu shiga aljanna wa allama na islam ya sanar da mu musulunci ya zami sallah ya zami azumi ya zami za mu yi zakaya za mu yi haji komai filla filla filla filla filla sai da ya zo kuwa mana ya ce to fallaha na hamadu Allah muke godewa a wannan alfarma da imana to da haka annabi alaihi salamu alkali iri ya faɗi cewa wajibi ne a so shi duk abin da yake jawowa a so mutum to annabi alaihi ya haɗa abin da ya haura irin wanda aka sani ake son mutum da shi shi sa da suka zauna da shi alaihi salam suka miƙa wuya suka so shi sosai sun ga abin mamaki wajen sarki mai adalci mai kaza wani mai ilimi mai nene ya zo inda yake bayanin abubuwan da za su faru in ya soma ya ce duk abin da mun tsoye kada fafikinsa sai ne muku magana a kansa ya ga ilimi ne akwai lokacin da zai da ibn haddabi dan wasu na abu umar ne da aka haifa masa da jika ne yasa ce ta haife shi dan duka bai fi girman kwakwa ba aka zo da shi annabi alaihi ce wannan fa wani irin halitta ce sai ce jika na ne dan yata ne na kawo shi sai haka ya shafa shi shafa shi ce jika wannan sai da zama a zamaninsa ba marke kamar sa a dole mutum ya miƙa waya wata ɗanta ya shekara ashirin har da ɗoriya bai cin magana ba aka kashi sai ce samari man ana a ranar a duk ƙabilar su ba mai har za sa waje magana kawai abin da ya ce masu ke man ana waye ne sai harshe ya saki ai dole mutum ya ga abin da ya wuce hankalinsa shi kenan shi kuma kais ibn sabir ibn shammas da dinar shi ma da ya haifa ɗansa ya sa masa suna muhammad sai abu ya faɗi a da mai ɗakinsa tana jin haushi sai ta ce ba ta ƙara ba ɗan nono ba shi kuma bai tsaya ko ida ba sai ta gaban annabi alaisan ya ce wance ta ce ba ta ba ta kwaranka nono ba sai ce kalluna sai ga bul wacce ta kullo ce kwaje ta dinga bashi Eh, mace ta take tuba nake ya rasulullah ba zan koma ba ba zan sake ba ce ga ta nan dai har ya a gama yayin sa wannan za ta sai ce na sai ce ta tunda ta hakura shi kenan sai aka nemi wacce aka rasa sai ko kuje kake koma to amin to abu zai sa ai abu shi kenan da sun ga abin mamaki ware ko eh akwai mamaki amin sannan aka zo da komai aka zo da shi duk rantsinsa baya tunani sai warware shi ya ce ya rasu lallai nuna mun abin da iza a haɓa iza fa'altu a habbanin lau wa a habbanin nasu in ne mutane Allah zai so ne mutane su ya zo da daurin gwarmai in Allah ya so ka mutane ba su so ka ba mutane so ka Allah ba su so ka ce shi biyun yake so ai ba tunani ba ka sai ce izhar fi dunya yuhibbaka Allah wa izhar fi ma inna nas yuhibbaka nas ka guji duniya sai Allah ya so ka ka gurbi da abin hannun mutane sai so ka shikenan ba buƙatar tunani shi sa alayhi salatu wasallam wani mutumin Italy na taɓa karanta wata wani littafi yana cewa wani rikicin da duniya ta shiga majalisar ɗinkin duniya ta rasa yadda za ta yi an rasa inda za a yi gabaki ɗaya ya ce wanda ya rayu nan a cikin jaziratul arab a madina da za a kama masa irin ɗan finjalin shayin nan ƙarami yana tsaye kafin ya sirɓe shi zai warware wannan matsalar ta duniya kaf sai ka neme ta karasa to sadaka ba wanda za a so fiye da shi da risa shi yasa da'iman nake cewa ba za mu za a so annabi ba alaisa sai fa an san shi sai an san shi in ba a san shi ba ba za a yi so shi ba sai an so shi san shi alaisala shi yasa wajibi ne mu yi ilimi a can za mu san muhimmancinsa mu ga irin yadda Allah ya zuba shi da irin alfarmar da ya masa alaihissalam da irin yadda ya aiko shi da irin yadda ba mutum ba ma sauran kwari da halittu miyagu ma ƙoƙari suke su taimaka masa wajen kiran nasa isa to sai da wannan amma ba sani tuni sai a cire wa mutum abin kawai ba zai sani ba ko ya ɗauke shi wani mutum ne mai shiru shiru mai haƙuri mai kau da kai iya nan kawai zai ɗauke shi zaka ba zai ba shi ƙimar da yake da ita ba ta annabi alaisa mursali khatimun nabi'ina ba zai bashi wannan ba dan bai san me ake nufi ba inda zai ba inda za a shi da shi da kansa yake cewa annabi Musa alaihi ba shi ke zance da Allah ba yace ko shi nake da rai ba abin da zai karbe shi gurin Allah sai bina in bai bi ni ba zai tsira ba to sai mutum ya san haka zai san baiwa Allah imana da ya aiko shi alaihi salam kaga ya an ba mu aiki ɗaya kuma cikin sauƙi amma lada ribis ba kaɗan ba daga goma zuwa ɗari bakwai ila mala niha komai kake ko haka ake ta zuba in kai zunubi sai a kau da kai sai an yi awa hudu baka ambaci Allah ba sannan a rubuta ɗaya man kai kyakkyawa daga goma sai a rubuta maka ɗari bakwai baka miliyoyi ma to saboda shi ne muka samu wannan Allah taimake mu da wannan soyayya ta gaskiya Allah ya haskaka zukatanmu mu san annabi alaihi salatu wassalam mu san kadarinsa alaihi salam mu san matsayinsa a gurin Allah subhanahu wataala gwargwado sannan mu san matsayinsa a gurin mu alaihi salam mu san bukatar da ake da ita a kanmu ta sansa alaihi salatu wassalam Allah hore mana so wanda babu sofa ne a cikinsa dawwamamme wanda ba zai kare ba kuma Allah mai da shi gado a irin jinin mu ila mulki qiyamati aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalam ba sai kuma kari da a cikin addu'ar ita karin kuma Allah ya gafarta wa magabatan mai saka musu da alheri da su suka dasa mu akan wannan suma muka gada Allah ya saka musu da alheri assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalam السلام عليكم ورحمة الله da dama mutum mai zauna da suka so annabi alaihi ba zai san yadda ake ba ai eh ba zai so kuma sai ga kamar ma wani zafafawa a kan wanda ya zauna da wanda suka so annabi alaihi salam ai shi raina kansa zai damu in ga in ya ga yadda suke yi to sai mai ta raina kansa shi ma sai ya kokari ya samu dan gwargwadon abin da zai iya yi eh ya samu dan gwargwadon abin da zai iya yi idan shi san annabi alaihi salam fi yawa ba a da baki bane a aiki ne in kana tare da wanda suke wannan din to zaka ga yadda suke a aikace suke yin wannan eh a daman ai ana addu'a mana ai so addu'a ake Allah kara mana san annarsu ba yankewa kwarai kwaye abin alheri ne Allah ko mai karɓar addu'a ne ba a wasa da wannan ta roƙon ubangiji sai sa a kaunar ta zama ta gaske ce ba ta da'awa ba eh sai da addu'a Amin. Amin. Amin. sannan ku fahimci tambayar so to ai dai sai nake ganin tambaya kuke yi irin ta mutanen yau mutumin yau baya son aiki sake neman sharhi wanda yake son aiki ba bukatar shari'a da ya ji abu kawai zai dauka nan take ruwan da ya ce garinmu da nisa ba a gama shi kubuce ba wanda ya ji an ce famar ya amal misƙalar zarata khairar yara uban ya amal misƙalar zarata sharar yara sai ce da annabi alisa zan koma garinmu ba na bukatar ƙarin bayani wannan ya ishe na aiki ai mutum yana jin cewa ina da wata ɗabi'a wadda Allah ya kaddara irin ta annabi shi alsa baya bukata ya zai tattale shi ya in kuɗi ne ya sai ne zai tattale su shi ya sai ne kankame su ba wani zai gaya masa ba ya zai tattale wannan shi ya sani yanda ba zai bari ta salwanta ba saboda ya san muhimmancin abu eh amma dai babban abu zama da wa'anda suke kaunar Allah shine babban abu da ganin girma daga nan gidan malam garba fa'ida da na faɗa ran nan daga nan akan ba shi doki ya kai wa sarkin tijjani da 'yan leman tsakanin gurin da haɗeja 'yan mul kaɗan ne amma in yaka ba shi dokin tun daga nan har ya je can ba zai hau dokin ba ƙasa yake jansa saboda waye ba shi dokin kuma wa zai kaiwa ba zai hau ba kuma duk garin da ya tsaya ba mai ganinsa sai Allah amma yana ganin girman dokin nawaye mai wannan dokin bai kamata a hau kafin ya hau ba ko ya hau bai kamata a yi tarayya da shi akan dokin ba sannan in yana tafiya a ƙasa irin ta da in dare ya masa in ya je gidan mai gari in ya ce wannan dokin mafiya da sarkin kano alhaji shi ke ba da dokin a ka gidan nan sai ce a kai masa idan ya sauka gidan mai gari ya ce daga inda yake kuma ga inda za shi mai garin zai fita daga ɗakinsa na kwana ya bashi saboda mai saboda girmama annabi alaihi salam to nan za ka gane da masu aiki ake zama a gane ba da baki ba ba da baki ba shine amin amin allah horewa na sannan yanzu kamar akwai batuman da a nan ga halin wasala wanda ya ɗebi kuɗi da riguna ya ba wa sharifi wansa uwa ɗaya ba ɗaya ce kawai suna abin nan kana ba su sai ce masa billahi lazi la ilaha illa ba cikin mu ɗaya ba kai ma in ka ce min sharifi ne wallahi abin da ne masa ka zama ka sai haƙure daina ya san ba daga wasa yake ba sai duk wanda ya danganta ga annabi sun ni shikenan ya gama da ni babu wasan can wasa kaga aiki ake san ganin girma yanzu akwai wanda ya dinga sawa ‘ya'yansa da ‘ya'yan ‘ya'yansa sunan annabi alaihi ɗaya bayan ɗaya sai da ya saka sa suna ɗari biyu da mai da ɗaya suna mai can da ya sa da ya samu suka cika su ne wanda suke cikin dala'ilin nan su ne suke rubuta a jikin masallaci annabi yana samun sun cika zai daga hannu ya ce ubangiji ka shaida ina ƙaunar manzanka salam ko kiyama ta tashi don haka na dinga sa sunayensa daban-daban a cikin 'ya'ya maza da ka hore min sai da na saka adadin sunansa alisa mai can da ɗaya don ya zame min shaida gobe kiyama ina ƙaunarka to in aka ce za a sa sunan 'ya'yan annabi alaihissalam ko sunan mahaifin annabi sai mutane sai a soma kuka a yanzu wai ya zama tsohon suna to ai ka zauna da masu wannan ai ka san ba da gaske suke ba da gaske suke ba sannan da za ka gane yanzu a ƙasan nan mai suna amina ya sunanta tako ya ga ce wance ya sunan sai sunanta tako saboda me saboda ta ta haifa annabi alsuma ana ta yi wa kowa rana ta kowa ce ita babu wanda ba ta yi amfani ba wala mutum wala aljan wala tsuntsu wala dabba wala kirikiri ita ce wasiɗa don ita ta haifa annabi alaihi salam kaga sunan da ake ba ta kenan saboda girmama annabi alaihi in ka ji mai suna fadima da an ce wannan ya suna sai sunan yar ma'aiki ne da ita haka ake faɗa a ƙasa so da ganin girma ba a faɗa in aisha ce ce ai indo ce inda so da ƙauna suka tattara shine ma'anar indo eh sauran annabi sun akanta ita tattara to anan za ka gane wato mutanenmu sun so annaba da sun ga girmansa haka ake ko gurin zama sai ga an zo ana yi a nan in aka zo ana da'ira ran juma'a akwai siddiku daga gyaɗe-gyaɗe in suka zo malam babba sai ce zo saboda sunanka masoyin ma'aiki salama duk mai sunan sansa ake a jashi a jika saboda yadda annaba sai sai sansa to haka ake in baka zauna da masu san annaba su ba za ka gane ba sai ka zauna za ka gane yadda ake amma ba da baki ake ba a aikace zuciya tana so ai gaɓoɓin suna aiwatarwa eh amin assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh